الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba hudu ga watan bilhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya dini da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da hudu za mu tashi darasi na ɗari biyu da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku a cikin kitabun libas tashi na ɗari hudu da ɗaya a wata nuska malin shi babun karahatul kaza'i babun da zai magana akan wato an karanta wa mutane yin alkaza'u shi ne malam zai gaya mana ne alkaza' shine halku ba'du ra'si sabi wa huwa huwa halku ba'du ra'si duna ba'd akashi wani gashi daga bangaren kai a baro wani bangare kamar yadda wato malamai suke fassarawa kamar aluhu ba'du jabari ana ko kamar yadda wasu tashin samari suke yin askin a yanzu a yi salu ko funk a yi ta a tsakiyar kai ko kuma a gaban kai shine alqaza kawai malansa shine acce sakin kai banda sai Annabi Umar radiyallahu anhu ma kala Abdullahi Umar Allah ya kara miki yadda yake sani ku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana hanin kaza Na ga Annabi ya da ni Allah ya tabbata a gare shi yana hani abu dai kaza mun faɗi ma'anar sa huwa halqu ba'du ra'si duna ba'du acce sakin kai banda sai domin Allah ya ne kar kalaka na yin kana fi a kan takwi Allah ya halitta da Adam abu ya abu da mafi kyawu dini to da kan ka tanda kai tafiru kalkin da idan Allah layin da shi fadara da ta alaiha la tabdila li khalqillah haka yana da suratul ruh Idan koya a karkashin wannan hadisi Allah ya yi halika rajul ba'd jari dun al-ba'd al-akhar an an hada mutum ya sai aske gashin gashin kansa banda gashi yawanci ba ga ana kwaikwayo ne da ɗan balko wasu celebrity saka saboda haka wannan annabi ya hana na biyu a sunna fi halkin rashi an yi halikar rajul sha'arahu kullahu sunna wajen yin aski shine mutum ya aske kansa gaba daya shine sunna yawwa a kwashe gashin gaba daya ko dai a yi karkawo ko kuma a yi loko a fata dai a tare ba tare da an ba wani guri ya fito duba sannan na uku alkaza umin tafiyir kalkilla yin irin wannan asin yana da daga cikin canja halitta Allah wanda kuke gani wal amuran lahu bala yughayyiruna khalqa Allah mutum ne ya fada karkashin wannan babu nari anan jilusi fi turuqat babu da yake ya ne abda don makokin da ba gawa wai dai tariki haqqahu da ba wa hanya hakkin da shine zama akan hanya kawai mutane kawai su zo zauna sai ga majalisa majalisa an zauna akan hanya to annabi ya hana to wai dai tariki haqqahu kuma har za ku zauna to ku ba wa hanya hakkin da ana yin shari'i ne kudi radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kama masa da annabi sallallahu alaihi wa sallam kada annabi jira da annabi Allah ya tabbata gare shi yace iyyakum wal julus ala turuqat la alaiku da zama akan hanyoyi la alaiku da zaman makokin da ba gawa fa qalu ma lana buddun sai sai ta bace ce ya ma insha Allah babu mata ba mu da wata makara inna ma hiya majalisuna wannan ne gurin zaman mu ba mu da gurin da wuce zama an ba nan ba na tahaddathu biya da muke tattaunawa na ake zama a tattauna matsaloli har sai annabi yake fa idza abaitum illa almajalisa in har kun ci ba makawa ba ba ku da makawa sai kun zauna a gurin to ba a duk dari ka haka ruwa wa hanya hakkin ta kaga an hana zama amma in dai za ku zauna to ga ka'idodi da ake so a bi in za a bi ka'idodin ya halatta a zauna kira in dai za a bi ka'idodin to ba komai dan an zauna in ko ba za a bi ka'idodin ba to haramun ne zama to kaga ya kamata duk majalisa da aka kaba ya kamata idan to akwai wannan ka'idodin ina ji na taba rubuta wata kaza haka sai aka yi su rubutu manya manya na rubuta hakokin hanya ta wani za aka rika rabawa gurin zaman makokin da bagawa shekaru da dama amma to wannan kawai Allah kalla a majalisar a kafi duk wanda ya zo zama dai tuna da akwai wannan hakokin a kansa inda dai sai an zaura da da yanzu ko gwamnati ce ta zo ta ce za ta hana wannan zaman majalisun tana da aiki ya ce kawai majalisa majalisa aikin ta kawai a tono wata gaba ɗaya na na hana zama a majalisa akwai aiki don dole da tsaro sun ba gurin za a da kuma zama wallahi sai an zauna to tun da babu makawa sai an zauna din to ga haƙƙin hanya kanu wa ma haƙƙu dare kaga nan da yadda abin jinsa miko cewa wato zaman cin zaman ba zai yi ba amma da yayi hakkin hanya sai suka tambaya kuma a gaya musu ji za su iya kiyaye hakokin hanya kala sai annabi sai gabdul bakari abu na farko rinka ido ina da wani tabi da mahmudin musulmi ya yi sunan littafin kawai hakkokari hakkokari kawai littafin da ya kai zai zai kai zai ɗari haka gaba ɗaya ga haƙoƙin hanya ya yi damu ne ke sosai ya rika wani da gaba gaba yana tattaunawa a kai to sai yake zabdul basar rinka ido kullum mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka shi ma kullum mu'minati yaguddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna saboda haka in yana zauna abu na farko a rinka ido kar a rinka kallon matan mutane duwan da ta zo wucewa har su ce suna haifewa saboda tsabar kallo to a kiyaye na ɗaya kenan an gane ba kuma dogon kallo da kala rawu yake cewa al'ula na kawo ba shi da shi a ce wa in ka zuwa ido baka kifta wa wata ɗaya kenan wannan raha yake yi ba hadisi wani al'ula na kawo sani yadda alaika kawai wanda ka jibin shi ne ba ka da zunubi amma ka ɗaura da zunubi wanda yake ya fado ne tare ba komai wannan amma in ya fado ba to nan da jinibi nabi wa kaful ada da kamewa ga wani abu mai cutarwa an gane ai Allah su yi adam min al ma'ati wa qawli wa la fi'li kada ku cutar da kowa wanda zai wuce ta hanyar kai kira ko da ya zo ki ai ba kai kira ko da ga bane yawwa a kira shi sai ya dawo a kawai kowa ya shafi ne to wannan ana yi ko bayi a cikin sai kai ma kuwa to saboda haka da hanyar yin ɗan kira kada a cutar da kowa wani lokacin ba ba a zilon su ba su yare shi wani ana da wani sai wani ya taɓa kun da wani duk wanda ka ga cutarwa ce kafin a gani a kane hannu ga wani cutarwa na uku ƙorantin salami da biyar da sallama duk wanda ya sallama amsa ba ba sai san mutum ba wani ya zo to an mai mota ne za a amsa in an raina shi ko ba mai kallon sa ba ya yi sallama kuma kun ji to in ya sallama wajibi ne mai da sallama yin da ne ba wajibi ba amma mai da ita wajibi ne ya kamata mu fahimci wannan eh idan mutum ta yi amsa ya isa eh amma duk da yawan lada sai amsa gaba daya tunda dai in kudi yake raba kowa zai ce ba zai karbi naka yawa to sai a ku sallama duka na hudu wa amrun bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa kaga da suna a zaune a rana fada ba mai kallon ke ku kare su kai da kan ko wani yaron ne kuna gaban ku ne da su na ba ne magana duk waɗannan abubuwan ba suna ce haƙoƙin hanya da ya kamata kuma da kuna wato kula da su da taɓarɓarewar mu da lalacewar mu da kaya don yanzu a gaban a gaban mutane ɗan unguwa wani ba ko ne zo wayannan masu yan magofi suna kallo a cikin yaran nan mara kaji wani zai fata wayan wani ɗan unguwan da shi yaran mara shi wai ba ko na wucewa a gaban su ba ta wai ba mai magana wallahi ba mai magana suna kallo sun san cewa wannan yaron na ko ya yi magana ko kuma a je dukan su ba ya ce da shi amma na kare shi cutar da wannan saboda ba ko ne saboda haka wannan shi ma yana cikin haƙoƙin hanya umarni da kyakkyawa wa nahyi 'anil munkar da hana mummuna umarni da kyakkyawa da hana mummuna wannan sune hakokin hanya to kaga sai mu rike wannan abubuwan guda biyar zuwa ke nema kowa in zai zauna a hanya ba hana ka zaman hanya ba amma dai sai ka zo zaman ka tuno wannan abubuwan guda biyar rinka gani kame hannu gaba da cutarwa biyar da sallama umarni da kyakkyawa hana mummuna wannan sune ne akwai hadisin da ya nuna har da kyakkyawan kasance kuma da wani ya zo ya tambaye shi sai ba sai wani ce bari ba aika ya tambaye wannan wannan wato gidan margari dan kure yake tambaya wallahi da wani ya harba shi kan tukuntawa sai ya gaba a kira da ya mun aika ne idan kun ce bai sani ba ko kuma a yi wanda ya sani ko a ga ba gaskiya kawai sai a aika shi a tura shi wani gurin ai nan za ka kaga wannan hanyar ya nuna ba wanda ne a cikin kaje ka minke kar ka tambayi kowa sai ka ne karshe ka gafara to to shi ma na ya fada sabul ada to ko je ke kawo ka da dena cikin abin da ya shafi cutarwa ka ci sai da mutum to shi a cikin da zarara ne wala dirara ba cuta ba cutarwa ya za mu koya ga kashe wannan hadisin wujubu basdul basar an nazar ila awrati mu'minin wa mu'mina wajibi ne a rinka gani ta ga ba iya mace ba ta da mutum ya zo da yi da cewa ya fito da tsarkin sa da ya nata kuma kallon sa ba na biyu wujubu raddin salami ala man sallama alaihi wajibi ne a biyar da sallama ga wanda ya ma sallama ولزوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الاذى wajibi ne a kula da wato umarni da kyakkyawa da hali da mummuna da kamewa ga barin cutarwa ko da da magana ne wannan hadisin ma da yake alhadisu aslun fi ma yusajjid daraya tsarina da ko wannan da imam bani yake amfani da ita toje kofa kafin a zo dan kakkafa da wani abu yana da cikin ƙa'idoji asalin tushe wajen toshe ƙofofin fadawa cikin halaka. Na hudu, annahu ala jilusi ala turuqat. Har ya buta zama akan hanyoyi wa lizumil bait illa li darura. Mutum ya zauna a gida ba da darura. Zaman gidan ka zauna a gida ya fi da mutum ya zo titi ya zama magocin da ba gawa. Kuma yanzu abin da kai in dai majalisar za ta amsa majalisa ba ba kan manya ba ta yara duka yi wanda gari zai kankare da kanta kan manyan matan dukkan da ake yaran ba ta dan za a zo wani lokacin sai a samu jebin masallaci ne ko kuma cikin farfajiyar masallaci kuma a nan za a ce jebin kankirar siyasa a yi ta abubuwa marasa kyau kuma manya in yara suke wa zai hana wannan kurakurai ne kamata a kiyaye idan tabbata zuwa zaman majalisa yana sauke cewa amma a kiyaye cewa idan za a zo a zauna wajen hira a kiyaye abin da Allah yake so da wanda baya so in ko ba haka ba sai a bada bikin Allah domin kun san dai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba gurin da Allah ya fito a duk duniya ya shiga masallaci to kada mai da masallaci ko hira Allah ya fi kaunar masallaci fiye da kowanne guri kada ya zama gurin hira لا باب تحريم فعل الواصلات wasilati wal mustawsila wal wajibati wal mustawshima wal nabitati wal mutanannisa wal mutaballijati wal mughayyirati khalqillah babun da yake magana akan haramcin fi'il wasilati wal mustawsila aikin ne tsara daji da wanda ake tsarawa wanda za ta nemi a tsara wata tsarin tsarin daji masu koyi da celebrity wal wasima wal mustawsima da ne yin kyautawa da shi ya yi baya a je a yi wa mutum bulle kawai da kuma wanda za ta nemi a yi maka tatu yawa ko tatu din nan da ake yi za ga wanda ake yin da wuta yan bar suna yi ko da su celebrity suna yi wannan satu wal mutanannisa da kuma mai dinke jiranta jira duk da kan da raburi duk madadan nan sun sani ana yi za su zuwa ki a dinke ka a jara da a tsatsake ta da shari'arsa eh saboda haka to Allah ya tiyo mai wannan ita ba da wuce take yi da wanda aka yi wa wani mutafalli da su da masu zuwa da musu wujiriya ba ta da wujiriya sai ta je a hankali a korin dan gurin ya zanto ya bada kofa wal mughayyiratu khalqillah da ba su canza halitta Allah wata ruwaya cewa al mughayyiratu khalqillah ba su canza halitta Allah ba su canza ana kuma قالت an karɓo daga nana asma'u tace لذا أبي بكر يستدل كده كانت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع تعتابه كاتب بيان النبي عليه الصلاة والسلام إن ابنتي أصابت على حقبة يا رسول الله كاتا كاتا من أرورة فاتا والكيو من كما دا كران كما فوق الزوا شيني على حقبة ciwo ne ne kama da karan kama fata yake kuma in ya in ya bi jikin fata har kai yake kamawa sai da ku zaki ya rika zirewa in ya fito ku to wannan ciwon ya zane shi ciwon fata ya samu yadda Wannan raka ja'ruha sai zaki da biyar gudu wani zawajtuha ga shi kuma yi zawajtuha na aure da ita na aure da ita ba a cikin duyi kin da yake zuwa kara maka daji daji da yake kire dan ban fara da jaruwa shi ne fara da jaruwa min bauɗi duk daji ne fitar da gurin sa in na yanzu zuwa tsara mata aka yi amarya ba gaiki fakar da jiya annabi yake la'anan luwa la'anan lahu luwasila wal mawsula Allah ya yi ne mai karawa da wanda aka karawa kaga sai ajiya an gane ko yawwa alwajila la'anu aqad min rahmatillahi kenan eh wanda take ya kai da kai take alwajila الموجودة هو وتودع في وجهك مفعل بها هذا المفعول ودع في وجهك ده وانت زي ده ودع في وجهك كلام بويا غرجا في تعليم وصول الشهر بكار المستعار حرمت قال داشي ده حتى داشي ده وني نعرف na da yake akwai maganganun sai muna da san karanto mana guda biyu ko uku mu ku ji lissa wala a cikin wannan sannan na biyu tayi mu da mutumari san ma wasu da jari da jari min da biyu da kalkilla sanin da zaki da zaki yana ci abin da ake kira kan da halitta Allah to malamai sun yi sabani akan wannan magana maganganu kamar haka ta farko suka ce ya harul wasul mutlaqan sawa'un kana bijari adami aw gairi magana ta farko malamin da suka ce haramun ne a ƙara gashi ko wani wato ƙarin gashi da da gashi ɗan adam ne ko kuwa wato da wani da augaini ko wani da wata wani kana da shirkani a hutubi ƙarin gashi an yi ne da din ba ko ko wani gashi daban suka ce wa huwa dalil da karau da hada ibn hadar bin kitabi baqi al-bari wannan shine magana ibn hadar yake an kawo mazhabu jumhurin ulama jumhurin malamai gaba ɗaya sun tafi akan ko da ne ba za a ba haramun shine jumhur magana ta biyu ya haru wasu da jihar al-adami bi adami wanda suka ce ya ranta a kan kana cikin dan adam a samu gashin mutum a kara wa mutum ya bambanci ne saboda alfarmar shi wanda ya mutu ko mutum ya mutu ai da alfarma a ji a kai magaji a an dozar kai yawwa wa karamati da daraja da Allah ya mar wa kadalika rasul bi jahri majlis min gairi alimi haka da suka ce masu magana sai biyu suka ce kuma bayan gashin dan adam da kuma gashin najasa wanda ba na mutum ba amma da alƙalin din gairi alimi amma gashi wanda yake mai ƙarfi in ba dan adam bane bai rubuta rasul bihi su kuma malamai na biyu suka ce ya halatta bi idinin zauji a wutai amma da sanin mijin mai gidan idan mai gidan ya ya sani aka samu irin zagin da suke biyowa a ƙara shi ya sani to amma ku maganin malamai na biyu suka ce ya halatta shi ne wata kila za ku rika jin akwai malamai biyu da suka kawo fatawa za ku duk ganin da suke yi sai ya ce ya na ce ya ce ya na ba a irin fatoyin da ake yi to za ku irin wannan su ne fatoyi a gobe ya har da kai yayi magana da ni magana jumhur ita ce kafi ko wanda yake in dai mutum ya sani ai za a iya kawo da ba abin da ake gudu ta dilinci shine magana ta ni kawu ya haru wasu jari mutlakan wanda kace kara gashi ko ta wace fuska haramu ne limani min at-tazbih saboda kariya domin ai wannan duk wanda ya fito yanzu in wani ne ya yake son ya gani ya gani kai ya yi tudu sai dauka gashi shi ne saboda haka da a tuti ko saboda haka da ayi wannan kaga sun yi ogare an yi tsariya kuma in shi ne wanda suka ce mutlakan ta kiba kai jibani bi da tafi da wata jari na da ya yi jari a yawan kafa ko wanda irin gaji ne na mutum ne ko na dabba walakin la bada bi waslihi bi sudin aw khirqi suka ce amma ba ne shi an sa tsumba ko wani gaji irin na dabba harari da hudu alwasul bi gairi shari inma illu idan lam yaltabi بشعر بحيث لا يظن ظاهره أنه من الشعر wanda suka ce ya halatta a za abin da ba gashi ba kamar da roba da ake sawa ko na da ba gashi ba wanda ne ba ana gani na ga wannan ba gashi ba wanda da an gani na gashi ba gashi ba a idan bai gani to wanda suka ce ya halatta amma idan zai tafi da gashi a kasa ganewa wala ya yi kace da halaka ba wannan shine maganganun da suke to mun je ni zahirin hadisi da annabi ga abin da yi ana aisha radiyallahu anha anna mar'atan min al-ansar zawajat zawajat ibna zawajat ibna ta da ne ja Allah ya kara mata yadda take wata mata da cikin mutanen Madina ta aurar da yarta bata ma ada jaru rafiha sai gashin kanta ya jibi وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه عليه الصلاة والسلام وذكرت ذلك له تعم دعوة هذا فقال سيدي إن زوجها أمرني فقال سيدتي إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها من جميل يتشتوشي وقت أجل أفاو من شعر أقال ما تبعي فقال لا جاء النبي لا إنه قد عن الموصلات a ba za a kara maka Allah ya tsine wa masu kara dai abin da aka gaya maka ke har Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana la'ana Allah al-waqima Allah ya tsine wa mai yin gadi wal mutawqima da wanda aka yi wa wal mutadallisati da masu gyara girarsu wal mutafallijati da hukum da masu zuwa a zinke musu da hakori dan su kare kansu wanda ake wa wujiriya al-mughayyirati khalqilla ma tijdin kira khalqalla halittar Allah fa balaga zalika mar'atan min min bani asad to ke wata mata daga ba kabilar bazuwan ta ji labari yukari da ummu yaqub sunan da ummu yaqub فجاءت في كذو فقالت في كذو لو بلغني أنك لو كنت كيت وكيت kace na ji labarin cewa ka ciyo kuwa da tuwa da ba suka ga da ba suka ga shine kai to kai ta ba suka ga da ba suka ga shine al-mufad mutawallija al-wali wasila wal wajiba duka na ji labarin ka tsitsi ne mun irin matan da ba ta bar ko ta fara nan wa ma فقال سيدي أولاد مسؤوليتي وما إلى لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه أنا وانت السيدي وانت أنه ما يأتيني مثلا ليه جلنا فيني مثلا أبي يجي مثلا ومن هو في كتاب الله da wanda kuma yake cikin littafin Allah ta ɗaukakin sarki cewa Allah ya tsine masa a littafin ma bayan annabi ya tsine masa Qur'ani ma ya tsine masa ne dan lafi ne wajen ba wala yake da alhumun lahu wa alhumun la'i saboda haka menene to bari ku ji kakaran sai ta ce lakar karatu ba bainan lawayi to karatu ya mu take na karanta daga bango zuwa bango na karanta Qur'ani tun daga fatiha har nan sai ya wa Abdullahi bin Mas'ud shine fabainan lauhaini tsakanin min gilafi da ila gilaf tsakanin allon nan guda biyu tana nufin daga farko zuwa ƙarshe ba ma waje ke fili ba ta ko ke wannan abin da ka faɗa ban samu a ciki ba hajjar da ake mutu ko in za ka yi mutu ka san me kan ka ba wai da sai za ka zo ka ce duk da ban sani ba ƙarya ne da haka ake yi ba kace na karanta tun daga farkon Qur'ani har ƙarshe kace ni ban samu wannan gurin ba yanzu magana ya kai ilimi ke tunda an ta karanta ba wai ta karanta wato ba za a ji zuwa amma wajen ku bibi ma ta kun tace abinda ka faɗa din nan ni ban samu ba fakala sai Allah dan masaudi sai la in kunti qara'ati in ku hauci karanta sosai ta tabo Allah ramma gangaran yace in ki karanta ki sosai la kadu wajhi wallahi ya ki samu sai ce ne ta amma qara'ati to sai muke karanta wa ba ta kuma rasulu fa quduhu ba wa ma da haku ma anu bandahu kada yake muke karanta wannan ba cewa an Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da wanzo ya zo muku da shi ko kankabe shi duk abin da ya hana ku kuma ku ku hadu yake muke karanta wannan ba kalan bala take na karanta kada yake fa innahu qad na'a anu to annabi da ya hana ya ga mata haka kana ce ta ce fa inni ara ahlaka yaf'alu da wudu kuma har yanzu mutum bai kare ba sai ka koyi da haka din ce kai ma yanzu haka ba take ta rayu haka da mutane suke wa kana da zan afara da yin jadala in ka ga magana yanzu kai magana ku ta ba da ku ga magana kan hijabi don da kaba kowa ta kira su tsara wa da yake da kai ya take duk abin da kake magana akan wato wani abu wallahi iyalin ka sai an duba a gaskiya shi domin a gani kawai za ku ramu da kake yi ko kuwa kai ba a gidanka ana yi kun ga abin da take suke kai ba yanzu haka ba kake jira kan tana ƙarin zaki tana duk wani abubuwan da kake yi ne mutane a kai kala sai ke ne ta fata hadi banguri ta bi gidan ki gani ba shi kenan bane zai ki gani in dai kana karantarwa ka tabbatar za ka haɗu da yau ta kije irin wayannan eh dole in baka haɗu da su a gurin ruwan kai kauye za ka gani sai dai ba ka dawa amma in dai kana dawa za ka ji ganin abubuwa ne iri wani ya ba wauta wani ya ma hankali duk ba abin da ba za ka gani ba to saboda haka sai ke to dai gidan da gani ba za ka gowa Allah kuma sai ka tafi ba nan da nasara zuwa ka duba da kyau takalle da kyau balan dala min hajati haje bata ga abubuwan da ta zai shi na bukata ba bata ga kowa su ka ba takalle ba ta takalla koran ta lafiya lau takalle gidan da ran take ba ta jike ga ba takalle gashi da ta kara ba fakala sai Allah da mutu yace lauka min kadalika ma jama'a ma jama'a ma jama'a la hawla wa la quwwata illa billah Allah da mutum ce yanzu da ta ne ta gama ganowa ba haka wani sai ce wallahi da ba ta ta haka take da wani zauna da ita ba shi ne ma ja ma asnatin ai kinaya ce ta saki cewa ba wallahi kira wannan ba za ta zauna da ni ba sai me za mu annabi ta zauna a gidana yace ba za ta zauna da ni ba ai ma wa atuwa wa hiya kinayatu an tsala ma ta tanti ma'ana ma ta kana fa'ala ba za ta zauna da mu wasan kun ji yadda suke na'am ma jama'at nari to shi ne shi kenan ai sai wace ruwa ya fita da fata da ban zauna da ita wakara rake nan da ban zauna da ita ai ma ka dan su ba an gane ko ma wa atuha da ban zauna da ita ba daidai ne na ku wai da haka an gane ko ma jama'atuha ko da ban zauna da ita ba kana ma kenan tana wannan gabarar annabi ya hana kuma ya tsiyewa ai kuma sai ka taba kai ma kuna kun zo ga abai yadda suke tafiya ake wani yace wannan sinan na raku ban ya ba tafiya annabi yace ko kaya ina wanda ya tsiye wa raku mun sai aka ce gashi yace dauke shi ya fita daga cikin raku ban kai da ba sai ya sahabi ya zauna da sinan ya bari zauna da ita ba shi da ga komai na da albarka yi shi da da tabbe mu annabi ba waka bace da gaskiya ki ce ba waka ji ba law kana hubbuka sadiqan la ta'atu innal muhibba liman yuhibbu muti'u bayan da min hadith ta'limul wajhi man yaqumu bi fi'li wa man yaf'alu bi an haramta da wanda zai yi tafi da wanda za a wajen an haramta Allah ya ce ba sai ne zan dena tsatsa gudan da ake yi da dewa yawa sannan da hadiru izalati shami shami da hadibi shi ma an haramta kauda gashin kira annabi sawa mutanen musa da hadiru da bilijin asnan an haramta tsaga yin wajiriya a je a yi tafi mutum ya je a yi wajiriya celebrity sun bi an kusa ina ba muna magana akan akan tajiri da yake akan maganar isbali ta kaya ana take wani sai da muka tashi wani daga cikin matasa yake ba la kai da dai da take wani sai ai da burki da wata sun ne take wani shi ka mata rayuwa ba ta take yake mun saboda yanzu to a cikin ta wando a ga takalmin ne tsada ne sun kuma baka nan dago wannan kuma ya san ba wai wai yana dan bacewa ai a wannan ce yana dan bace wajen kama to shi na su san gura so da ko wallahi ya fara sai da lura da yawan salawatu cikin na kai zaka a ce so ake a kada kalmu sannan san gurin wannan ba na na na musamman sai ya dan tsare in yadda an zo za a janyo kinan kiyama ne wadansu sai ya matsi Allah ya kawai to kaga ba lada sai alaiki ma domin man tarkar ba bi kauli ko huwa minhu wa ba kai koyi da annabin da take shine kawai وجوب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به او نهى عنه واجب ne a wa'annan kin da awon da ya umarni ko yani an muawiya bin abi sufyan khalil mu'minin kawun mu'minai kenan duk wanda ba mu'mini ba ba kawun sa bane duk wanda kake yana zagin muawiya ba ya cikin mu'mini domin annabi cewa ya kawun mu'minai mu kuma kawun mu ne yawa kamar yadda aka ce na Aisha ummul mu'minina wasu ke zagin ta to kuma ba ai mu'minai aka ce uwar mu'minai ba ka cikin su kai dama wa ya kawo ka ba da kai ake ba عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يأتي معاوية بن أبو سفيان عام حج أو تجي كلا تعيش الحج إذا من اللوكة وكما عام حج لوكة به أيش الحج أنا من بني أكم من بني وتناول قصة من شعري فيش الإوداع ونيرا gashin nan kamar gashin eh kana ai za su ga aka yi kiso ana yanzu ya ciro wani lokacin da ga yarinya na wasa da ita ko yara har an cire gashin ka gashi ka a hannu ko irin wannan sai mu'awiya da Abu Sufyan ya karɓi kika kamar gaban ɗin guda ya karɓa wa kana fiye ne harafi yana hannun ɗaya daga cikin dakaru masu kula ɗaya daga cikin masu gadi masu kula da wato amirul mu'minin fakala sai yace ya alal madina ya ku mutanen madina gashin da alamar tsarawa suke a yau ya karɓa duk irin wanda aka suke tsarawa a cikin nan sai yace ya ku mutanen madina aina ulama ukum idan malaman ku suke سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ni na ga annabi yana hali a kwasa irin wannan ya nuna musu yana nuna musu gashi yace na ga annabi yana hali a kwasa irin wannan wa yaqul yana cewa inna ma halakat banu isra'ila sunna taqadaha nisa'u abin da ya halakar da banu isra'ila shine lokacin da mata yin suka fara rukun wannan gashi suka farawa a kan ya halakar da ina malaman ku ce da ba za su ga muku ba Ma'awiya da Abu Sufyan yana faɗa wannan ما يقصد من الحديث حرمة وصل الشاي بغيره haramci ne haramun ne a kara jaki da wani zaman kaɗa maganganun malayan guda huɗa a kai da yi muna hajjar ya kawo a cikin fata wani bayan da masu haramtawa da masu haramtawa duka sannan da hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min mawatin istihlika annabi ya hana al'ummar ta zama a gurin da suke za a iya tuhumar guraren halaka باب النهي عن التزوير بالنبال باب da yake yani azza yin kalla dangane da abin da ya shafi tufafi wa gangi da wani sa wata shabbu bi malam yauna ko kuma mutum ya rika koki da abin da bai bai shi abin da ba a bai ba kawai yanzu ka zo da ruwa shi da da kawani kuma ga amsa sai kuma ba rasa bane Allah kuwa wannan ganganci dakka ba ga niwa dakka bane kawo ne kace jama'a wannan da yayi gabatar wani ya faɗa ya bani wa dakka bane kar ka faɗa da shiru kar ka shiru ana rama wani da aka fi a almajiri ba ba ana rama wani ke yin malami ka ce ba fa ke yin malami wani ka gaya musu saboda haka kada a kira loda ba da akwai wanda da gani wallahi kusurar shi ce abin da ya yi ana ce maza ana ba shi irin jakin din nan da auren da ya taso kawai daga an rubuta na ce ke ka kake da gani dangan shi ne ai dangan shi ne yawwa saboda haka kusure ne ana asma an karbo daga asma'u bin ta yi bakar musulmi أن امرأة وجمعتها قالت يا رسول الله كنت يا ملك الله إن لي سارة كنت لكيك يا أبوك يا سماء قال علي دراه كنت لنبي إن تجبعت من زوجي غير الذي يعنيني إذا الزميل متى wadatuwa a gurin mijina fiye da wato dangane da abin da bai bani ba kawai ta sako kaya da rika godiya na gode Allah saka da ni ba ba je ba ta ba ran da ya fito daga ɗakin da ka fito da leda leda saka da tsire babba azuwa ta wurin a kwandon shara a gaban ta da nuna cewa ba ta akai duk wayannan abubuwa ne waɗanda eh ko kuma ran da zai zo kawai ta sa kafin ya zo ita ba ita ce yaji ta sa ran da zai shigo kafin ya shigo ta ai ta sa yaro ya kawo kaji guda biyar ko zabi ke wai gaji an tsara ta kan gida da za ta hada baki da ce kimu sai ina ta ga gida ta saka wata da sai ai ko wanda yake ke wani gashi inji ne gida duk suna yin wannan jigar daga ta kai ko da na da da ta kullun a gurin sai ta bai maka hadin cewa mijin ta azalimi ne kuma wasu matan ba za su faɗa ba za ka dai za ka ga tana ta buji irin da ta kure za ka ji maganganu ko kuma kawai idan an ba ta da ba ɗaya in ta tafi da wata baban ta yayi kuma ta kono wanda sai ta hada shi tace ka amma dai randa zaka ba da tinki sai da wani sai aboki ya zama tana tsakar gida ta zo ta ce wallahi ai kayan nan sun yi kyau na wannan sallar sun yi kyau ko ta rike wata waya tana cewa ai kana biye mun ni na ce uku za a mun ba da kere mun biyu alhali kuma ɗaya ɗaya aka ba su duk wanda yana cikin makircin mata shi za a iya faɗa cewa ƙara aure fa ba iya kuɗi wani dan kana da kuɗi kawai sai ka koyi siyasar rayuwa shi ne wani malamin ya ce sai ka wai temporary munafiki eh a kala maka Allah da ma ba dai munafiki a ce dai zama politiki dan siyasa haka eh yawa amma ya zama munafiki zan ya ɓaci kuma dole sai ya yi siyasa wajibi ne koyi wannan to shi ne yake cewa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ne yake cewa mutakabbau bi ma yauda duk mai tsokarwa da abin da ba ba shi ba abin da hadisi zai fada a cikin hatawa tsarin gaji da masu tsarin wasu abubuwa da suke yi duka na na ciki duk wannan sun fada shi kanadisi ko kuma masu tura hoto da filta ba yawa filta filta kake ka kawo ka yi ya kake wallahi da lai diga na ciki ai yau da ce yanzu idan mutum ya turo ba mun da ke da wuri na ya turo ma wuri na ka kalle su ko za ka ga mamaki ko kenda kai yakin nan da ake wallahi jiran ka ya bace ka ganta a ciki saboda wannan din da ta fita makaryaci a original makaryaci a kana neman karya saboda sai an baka zafi a wanda kake bukata wallahi shi sai sai ke wata kamar fito ne na hukun da ga shi ne a ta amma wata wata nace wai ya mutu da take ta ta wai ka ba ba ka bukatar kinta a wayar ka kaza ka nace a nuna mun da ya abu muna zuwa Zurafiyar da na gani nace kai akwai makarita a duniyar nan haka na rika gwadawa zai san wannan in so kake ga mutuwa ba larabe ko ba ture duk za ka fito da shi to shi da ake ta samun matsaloli an ce wani ya aure wata ta filta ko yana zuwa da ta dutse bayan ta yi wanka ya ce wallahi ba za ta yi ba da zaki gora miya da wallahi kenan to wannan shine to kalabi kalabi shi taubai juri duk wanda yake irin wannan kamar wanda ya sanya tufafi ne guda biyu na ƙarya kamar wanda ya sa tufafin ƙarya ne guda biyu to da haka ba daidai bane kaga tana nuna wa ita wancan mace tana nuna abokiyar zaman da cewa amma ta fiye da abin da aka ba wancan wannan zunubi ne zunubi ne shi za a nabi yake almata sabau bi malam yawata bi manzilati al-kadhib haka malaman sabbaza suka da fasara suke cewa kamar matsayin ce da wata ne sannan ka haɗa wata gaba ka haɗa gaba ka haɗa rigewar da ba a bukata wannan shine karshen kitabun liban kitabun da yake gaban mu shine kitabun adam littafin da zai magana akan ladabai kuma jami'i na al'adab kaga abubuwan da ake so ka koya ya misali ne gaba ɗaya da ba adam to nan kuma sai zo kitabun na adam kitabun na talatin da takwas babu na yi a takan wato takan ne da abin kasin babu da yake hanya da mutum ne wa kanta alkunya da abul kasin amma wannan sun zamanin annabi amma yanzu za ka iya ga wa ɗanka suna alƙasim a rika cewa abin ƙasim za mu yi annabi an hana za mu fi dalili wa bayan ma yi sahabu min al-asma da bayan abin da ya halatta a kan sunaye ana da radiyallahu anhu kala da rajulun bil wasi'a an gane ko da rajulun bil wasi'a an kira wani mutum a wasi'a ya bal qasim an gane ko eh wani mutum yayi wace wani mutum ya ya kwalla kira a basiya shine ya kira eh shine sai ismul bayin din kenan dan rajulun bil basiya wani mutum a basiya ya kwalla kira yake ya abul qasim bal jafata ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya biyo makala sai yace lam a'nika ai lam aqsidka ba kai nake nufi ba ba kai nake kira ba mutum ya kwalla ba kira bayan ka biyo ta haifa da kai yake ba ya faɗi suna irin da tun da an ce suna da zani sai ka biyo sai ce ba dai ba kai nake kira ba kal kala sai annabi ce sammu bisi to da gero kurka sa suna na amma wala ta wala ta tsaro bi kulli kan wanda ya kara sa alkunya Abu Qasim ne Muhammad kusa amma Abu Qasim kan wanda ya kuma kawo kansa suna Abu Qasim kun ja hada yawa na farko bayan sabbin hadisi sai babu takalli ismi an so mutum ya sanya wa suna ya sanya suna suna suna Annabi alaihi salatu wassalam na biyu annahi an takalli bi kullatihi bi hayati ana mutum ya sanya wa mutum ya wa kansa alkunya lokacin Annabi na rayu yawa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام كان يتهم ولد يتم هيوا أهبا وتيارو فسماه القاسم إذا يارو سنة القاسم فقالت الأنصار في مدان مدينة سيتيو دي لا نسميك أبو القاسم ولا ولا مرك فيما ولا مرك مدان مدينة سيتيو ولا مرك ما الكنيا القاسم أبو القاسم ولا ننعمك عينا an gane ko sannan ba ya da ra'ayi Allah ya rana ce wa idan ka bi zai ba za mu fara jama ba na ba za mu fara jama wajen fa duk an faɗi sunan mai gida ne shi ne wala ne in muka aure ba za mu fara jama ba ba za mu sai wal ke ba za ka ji daɗi ba dan gane da faɗin sunan ba a san nabi sallallahu alaihi wasallam sai ji gurin annabi alaihi salatu wassalam fa kale ya rasulullahi ya wa ya Allah wuli da likulam an harba min yaro ba san mai su alkasima da san yawon suna alkasim fa kai kin azar mutanen Madina sun ce la na la na kimika abul kasim wai ba za su rike mun alkuya da abul kasim ba wala ne mun muka aina ba za su faranta mun rai ba da fadin haka fa kai annabi sallallahu alaihi wasallam akana fil azar annabi yake mutanen Madina sun kyauta ya kai kara kuma an yabe sammau ko sammu bismi ku rika sanya suna irin nawa wala takannau bi kunyati amma kar ku sanya alkunya irin da fa inda ma kana ana qasimun domin ni ne qasim alqasim ne rarrabawa saboda haka ni ne alqasim abul qasim kai ni ne baban mai rarrabawa ana qasim ni ne mai rarrabawa su kuma ni ne abul qasim kai to kun ga annabi ya hana abu na farko isi babu takammi bisri an so mutum ya sanya suna irin na Allah alaihi salatu wasalam na biyu kuma wujubu wujubu tawtirin nabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a girma ba annabi lokacin da yake raye haka nan bayan baya raye an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma kan wulida li rajulin min la gulam an haifa a wani mutum daga cikin mu yaro fatammahu alqasim ya sanya wa suna alqasim wa kullu sai muka ce la nasbika abul qasim ba za mu ba alkunya da abul qasim ba wala karamatan ko ba za mu ba wata karama da zaka samu ba za mu kara baka ba ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaje je ya kira annabi kara ba kare ji annabi yace sanni sanni bilaka abdurrahman ka sanya wa danka suna abdurrahman shine misalin da annabi yake bayarwa ka sanya wa sunan danka abdurrahman suna ne da baya tufa an gane ku yawwa عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال قال ابو القاسم قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ابو هريره ابو القاسم رسول النجس يا يا بابا yake sammu bismi ku rika sanya suna irin nawa wala tattanu bi kulli amma kar ku take ku sanya alkunya irin alkunya babu ce babu tabiri ne cikin kabi ila muslim ko ila hakan zai zama babu da yake magana akan mutahabi ne mutum ya canja suna mara kyau zuwa ga suna mai kyau ba sai an yanka rago ba a yanzu kuka ji suna mai kyau ko a yanzu na ce da gero sunan sa wani shi kenan kawai sai dai in madaran ya riga ya je mara takardu sai ku ne ki da yake canja suna a takarda wannan da jarida da wayi da kotu amma dai abu kirinci yanzu ana faɗa ya gani aboko ne da kan su yi sai ka bulan furotin yawa wata hili shi bara da canza sunan bara ila zainab zuwa ga zainab wa juwayriya da juwayriya shi ba an gane ko an canza suna da da zainab da juwayriya da sunan su bara kuma bara mai tsananin bin Allah shine bara an abin gaskiya wala tuzaku abudakum Allah ya hana kuma ko da kai ko da kai shi za ce cewa duk sunayen nan su irin su taqiyuddin su shaykuddin su waye din din din nan duka kai suna kyama dan ko to bari mu tsaya nan a bara'atu daban wannan alarmomi ne suke sa ba shi ne bara ba ita bara daban bara'atu daban shi alarmomi ne za ga na tsauyuka suna sa ko annabin nan malanta na duk farkon iri bara'atun farkon tura da farkon iri sai yaqulu abin da duk lantana hasu sabbi eh hada sabbi kare sabba ai laji kenan ba sabbi sai ake sabbi amma sabbi lantana amma an ga duk abin suna gawa farkon izu da farkon tura suna ga wani mutai a nan na ai to sai kuwa Abu Barira Abu Ruqayya Abu Aisha duk yayi Abu Zainab duk za ku duwa wallahi wa'ala ai da ba ko na miji ko ba su duk gaba daya duk yayi wannan yake cewa magana da ake kalabi kalabi ce taubai zuri kamar wanda ya sanya kayan ƙarya ne a to ai abu a fili yake ne a tunani ba wanda ya sa kaya na ƙarya shi a kan kansa ai ya san cewa yana filin jirginin ko a kan kansa ya san cewa yanzu wanda aka ce ya zarta ko ba ba ta gani eh da Allah ba shi nake magana muna magana akan kana wani da cewa na ba ne da ka faɗa a dokar Najeriya in dai an riga an baka ko shi yanzu dokta nake magana shi yanzu dokta ko na ko medical doctor misali ko da haka mutum ya zanto ba shi ba ne yanzu a zuwa haka ba kansa zai ji cewa kansa yayi nauyi wani zai dauka ba an bayyana da kyau ko yawwa sai dai a zo a ce shi da wannan gabe yana so ya ƙara fito da abun yudi ni kuma kamar na ganin abun kamar rana ne lokacin azhar da kake so kace Dole ba gani ne yanzu dan kaje a wanda ya fara su kula da shi yanzu ba yana kwambo ana kasa wata to kawai da wanda ya fara yi ba da baru ta kuma yana kwambo kariya ce mana kariya ce mana kawai sai dai idan fa'alu ake wa mutum har su kanka a gurin su in ana gaban su sai da za a gane cewa abin laifi ne idan a gurin likitocin ne za ga mutum yana ba haka ko ba haka wani ce daga dai da fada ka ga da rage ko ai ku ture ne a kan da tsarin jinkin da ilimin ku ture ne a kira ka da sunan sai ka sai an ba a ce ba lauya ko ba rista sai ka ne ka yi kwanci ba ba a kiran ka injiniya sai ka yi tana da rijista ta koren kaga idan irin wannan abubuwan ne duk abubuwa ne wanda bai kawata ka kira ka da Allah yana ka aika ba duk ka ake ji bane kamar me sa ka yanzu yanzu ai shi ne ba ku misali duk ka da example ya kake ganin suka sa ka yanzu da an ce zai gane kuran nan wala ni ga la ni da ta yanzu da yawa kada ni da bai jure shi kansa baya addinin kun fata musu idan ya sa sannan duk wanda ya haɗu da sojoji wallahi sai ya gane kuran sai ya gane kuran wannan shi magana da yake to dan gane da zance mutum ya koshi da abin da ba naka ba sai yake to kamar al'adar Hausawa sai idan suka ga wato suna girmama mutum suka ce masa malam ko alhaji bacin ba hakan bane kawai dan dai ba san wato sunan sa kai tsaye ba ai shi wannan za ga kawan malam alhaji malam common noun eh ya shafi kowa ai malam ko wannan aruba ai inda an ce shek to kaga wannan wani abu ne daban amma malam kowa ba zai yawa zai in ba san sunan gaba malam an bayyana da jego yau shi kuma alhaji a kaida alhaji ba ai fa'alu ne mu ne idan sai mutum ya je maka aje cewa alhaji amma wanda ya je maka ba alhaji bane alhaji shine mai nufin zuwa mu yanzu duk da ba mu je aikin haji ba mu za a ce alhaji ba hausa amma wanda ya je ayyajin mu wannan hujjana ayyar da ya wuce da shi wani alaji kuma sai wani ba kula da ne yake shi ne cewa alhaji jiya da ya ku dauke yake yace yake wuce nan a ce ma alhaji kuma wanda yake saudi alhaji shi ma alhaji shi ne alhaji to da ga wannan ba komai ba komai abubuwan da yake a cikin dangane da wani girmamawa da abin da ya kama da wannan shi ne ba a ce in kun lura musulunci ba ya so kawai mutum ya zama makare shi ne kawai eh shi ne ba Allah ya yi kana so ka zama makari ko abu Allah ya yi ma sai ka zama mai kankan da kai ko Allah ya yi ma wannan abu to wannan jira kuma wanda babu shi yake kafa ba ko Allah ya yarda da awwal mun da Allah ya Allah ya ba da sa wannan kai ce Allah ya yi mana muna roƙon Allah ya ji mai tijara wa ko mu ka fata Allah ya yi mana wannan kuma da kai kamar yadda aka ce cewa ana ta bayani akan azumin arba wannan mutane da Allah ya dina ne tsara rufe da kan wannan shi ba da yake da sun yi bayani cewa annabi ya hana a yi azumi ne rana a kawar abin kan a kawar annabi ya hana amma bai hana a yi azumi rana a kawar na arba ba a rufe a kawar shi ne haramu in ma abincin ya inganta a gurinka an bai da rage ko to ya inganta ya haramta a abinci a kaba amma ya halatta a yi azumin arba ranar asabar mutanen da malamai suke yi ko dole ke nan sallah sallar nafila bayan asar ba haramun ba ne to amma idan mutum ya shigo masallaci ba da rawa za su saba zawatul asbab ne sai kai kafa ji kafin ka zauna ko kuma ya kai mutuwa bayan asar za a dauka a kai da ne ba a zafi sallah ba eh ko ba sallah kai ba za su saba an fahimta da kyau duk da wasu asbab wannan babu ne saboda haka mutane su dena wannan ba matsalolin saboda ke kana gidan baya an yi kire-kiren ka an tattauna lokacin ba su yi kiyar rijiya sosai sai da ya matsala ta takardu ba na ban damuwa a wannan lokacin takardu aka rika ba mu sai a je a je a karanta ga matsalar da ba da albani ko a ce ku je ku ɗauko a gaba mun jinda wata abin da ya faɗa ba kuma an so jin da malamai suka bayar shi kenan amma yanzu sai shi yanzu ya wani zaka ka da ma azumin da ba sai dai yake da mutane ko shi ba ba ya azumin ba amma zai kawo kwanci da bakin abubuwa ko ya ta saki saboda haka ya halatta ne ya halatta kuma ga amsoshi nan da yawa malamai sun bayar a daina riki da mutane ina mamaki daga mutum ɗalibin ilimi yana ƙara ɗauko tsohuwar fatawa kuma idan ma malami yana kan wannan fatawar sai ba haka shi annabi ne ai azumi kullum kullum ƙara faɗin aiki wata ran zaka zo ka ba da fatawa akan wani abu daga baya baka gano cewa kuskure ne kuma ka faɗa to da haka ya halatta ai azumin arba na na Ato, sai ko kuma azumin Dawud ba, mutum yana yin siyamu Dawud yau ne gobe ya huta, sai ya huta, ya huta ranar Juma'a, sai ya ce ba zai ranar Asabar ba, kadan to da ga duwai na abubuwa ne da ya kamata mu lura duk wani azumi da ya faɗo da an tura ko na alba ko wata rana ya bata za ya ko wata rana Allah ya dace da اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin muna addu'a muna cewa ya ubangiji ba ga bayin ka ne suna so su yi ma ibada ta layya amma ga raguna da shanu nan da rakuma suna haramun haramun mu muna haramun Allah ka sa mu cin musu ba su cin mana ba shine addu'a da muke yi kullum dan suna ganin kawai da sun yi takuri gaba ɗaya ya da raguna dukkan da a hanya saboda ba hada hada amma muna kyautata wa Allah da san zai hore wa al'umma musulmi ne da ya domin shi ya halatta rayya in ya tsora ta kan musulmi kuma shi ne mai bayarwa muna kyautata san zai hore wa al'umma musulmi shi ne ya cikin kwafiya hankali da kuma samu annabiwa da ya tsarta muna roƙa Allah ya ya sauya kowa Allah ya sauya jin sarki duk damuwar da kowa yake ciki Allah ya yi mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk